الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضي لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a bayan haka yan uwa masu kallon mu da saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah barkanmu da sake dawowa zuwa karatun littafin ahlari bayan tsawon hutu da muka samu a saboda wasu dalilai tun da muka aje karatun da azumi ba mu samu mun dawo kan shi ba wanda kafin mu aje da azumi mun samu halakoki kamar guda takwas ina zato da kuma duk wanda yake bukatan su akwai su a page dinmu na Assunatun Nabawiya TV online sannan kuma akwai su a channel na YouTube wannan mu'assasatun sannan kuma akwai su da yawa a cikin guru-guru na WhatsApp saboda shi asali ma wannan shi wannan halakatin an ɗauke su ne audio an fara kuma tura su a WhatsApp daga baya ne ma bukatuwa ta kama za a sanya su a YouTube da Facebook saboda bukatuwan da mutane suke da shi da yawa shi YouTube da WhatsApp shine a da Facebook shine abin da yake a buɗe kowa ma zai iya samu sabanin wancan amma akwai su a WhatsApp da yawa group na WhatsApp da yawa akwai su a Telegram duk akwai su to za mu ci gaba da ɗaukar shi yanzu a live wannan sannan kuma ana ana kuma recording din shi audio wanda kuma insha Allah jama'a za su samu duk da ina faɗa ba ni ne nake tuturawa ba dan masu tambaya wasu suna yin comment suna ta dalla in tura musu gaskiya wannan ba aiki na bane wasu yan uwa ne suke kokarin rarraba shi bayan an ɗauka. za mu tashi a wannan halka ta tara inda malam mai ahalari yake cewa faslun fil haidi wannan fasli rabewa ce tsakanin karatun baya da kuma wanda za a shiga gaba duk in ka ji sun ce faslun wato sun rabe tsakanin wata magana da ake za a shiga wata kuma so da haka sai a kawo faslun kamar matsayin sura ce a Qur'ani in an gama karatun wannan za a shiga wata sai a kawo maganar sura to kamar haka ne fasli fasali fasali wato rabewa tsakanin wancan labarin da ake da kuma wannan yanzu da aka shigo ya ce wannan fasli fil haizi zai yi magana a cikin hukuncin haila a shi haila da haila da nifasi dukansu jini ne da suke fitowa ga mace ba don wani larurar ciwo ba macen da ta isa ɗauka ciki a bambancinsu shi haila a shi nifasi haihuwa take haifar da shi wato jinin haihuwa shi kuma haila jini ne wanda shi ko ba na haihuwa ba yakan zo a lokaci-lokaci ya danganta da yadda matar ta saba da shi wata takan yi shi wata wata wata wata biyu ya dai danganta shi sanya ma har ake ce masa al'ada wato bisa al'adan yadda mata suka saba kaɗan ne yake canza musu wani lokaci ma larura ce take ja yana canjawa sai ce wani nisa'u kaga su mata dangane da haila kashi uku ne akwai mubtada'atun wadda bata taba yi ba yanzu ne ta fara ganin haila to wannan bayanin ta ya sha bamban da wadda ta taba yi ta biyun su ita ce mu'tadatun wadda ta riga ta saba wannan dinnan da bata taba yi ba sai wannan watan ne ta fara to wata na biyu yana dawo mata ta kuma kuma mu'tada saboda ai ta fara ta ukunsu wa hamilun mai ciki waɗannan dukkansu hukunce-hukuncensu to bambancin amine ne kawai bambancin a muddar da za su ɗauka da shi ne kawai bambancin sai ce wa aksarul haibi lil mubtada'ati 15 yawman mafi daɗewar haila ya fara magana akan kaso na farko na mata wato mubtada'a wadda yanzu ta fara sai ce to wadda ta fara yanzu mafi daɗewar haila a wurinta shine kwana sha biyar me yake nufi haka kawai dan yanzu ta fara shikenan za ta zauna ta jira har kwana sha biyar a'a idan yanzu nan ya zo daga ɗaya dan shi babu haddi ga aƙallin haibi ba iyaka ga shi mafi ya fito so ɗaya ko da diga ɗaya shi ya zama haila to amma muddar shi wajen daɗewa fa aksaruhu shine yake magana idan yau din nan mubtada ce yau din nan yazo mata yau din nan ya dauke shikenan sai ce wanka ta gaba da sallah a'a bai dauke ba har kwana daya to shikenan za ta jira washe gari ba bai dauke ba kwana na biyu za ta jira washe gari bai dauke ba kwana na uku za ta jira washe gari bai dauke ba kwana na hudu za ta jira shine yake nufi za ta yi ta jira ta yi ta jira ta yi ta jira ta yi ta jira har sai ya kai kwana 15 idan fa ya kai kwana 15 bai dauke ba to ko da bai dauke ba za ta yi wanka shikenan kuma za ta ci gaba da ibada in tana da miji mijinta zai iya zo mata ko da bai dauke ba inda ya kai sha biyar shine yake nufi aksarul haid lil mubtada'ati 15 yawma kwana sha biyar shine mafi dadewa ga wanda yanzu ta fara ma'ana za ta zauna ta jira har zuwa kwana goma sha biyar in dai bai dauke ba amma in ya dauke shikenan da zarar ya dauke shikenan an gama a walil mu'tadati adatuha amma wadda ta saba fa ƙila daman tana yi ba ma ƙila ba dan ba a ce mata mu'tada sai wadda ta saba daman tana yi inda ƙilan za ta shigo misali in ce ƙila kwana biyar biyar take yi ko kwana uku uku take ko kwana goma goma take yadda dai ta saba shi yasa ce walil mu'tada ce wadda ta saba to a adatu ha za ta yi lissafi ne akan abin da ta saba yi mu ɗauki misali da mai kwana biyar ta saba jininta kwana biyar ne yake zuwa sai ya ɗauke to za a mata lissafin kwana biyar shine jininta. Fa in ma da bi haddamu to in aka samu rishin sa'a kwana biyar din ya cika kuma haka ta saba amma bai tsaya ba sai ya zarce shine wa in ma da bi haddamu idan jinin ya zarce mata ya za ta yi ya za ta yi shine sai ce zadat salasata ayyamin sai ta yi istizharin kwana uku misali kwana biyar yake yi da ya zo kwana biyar tana jiran ta ga ɗaukewar jini sai ta ga bai ɗauke ba. To, gobe cikon kwana na shida ma za ta jira ba za ta yi sallah ba in azumi ne ba za ta yi azumi ba kuma mijinta ba zai zo mata ba. In ya ɗauke a wannan kwanan na shida shikenan kaga istizharin kwana ɗaya ta yi. Shikenan. Idan goben ma bai ɗauke ma'ana ta yi kwana shida kenan to za ta sake jinkiri ta ƙara wani kwana ɗaya wato washe gari kwana na bakwai wato ta ƙara kwana biyu adadinta. In ya ɗauke shikenan idan bai ɗauke ba za ta kuma ƙara kwana ɗaya wato ta cike kwana ukun da aka ba ta dama sai ya zama ya koma mata kwana takwas to idan ya kai kwana takwas ya za ta yi shine abin tambaya dan bai faɗo bayan kwana takwas ya za ta yi sai kawai ce malam tujawiz khamsata ashara yawma matukar bata wuce kwana 15 ba amma bai faɗo in ya wuce wannan kwana ukun da ta ƙara ba ya za ta yi to bayanin yadda za ta yi shine idan mace tana al'ada ta saba da kwanakinta kwananta bakwai kwananta biyar ya ƙare ta sake ƙara kwana uku ta kai takwas jinin bai tsaya ba to a nan malamai sai suka rarrabu wasu suka ce kawai za a bar shi a matsayin haila matuƙar bai kai kwana sha biyar ba so da haka in aka ɗau wannan fatuwar shi kenan za ta yi zamanta ba sallah ba azumi mijinta ba zai zo mata ba wato yanzu kenan su lissafin su ba a kwana uku kawai ya tsaya ba a'a zai wuce ne kawai har sai ya kai kwana sha biyar wasu fatawan su kenan wasu kuma suka ce a kada'an kawai hailarta ta kare yanzu wannan jinin nata ba haila bace so da haka kawai koda da jinin za ta yi wanka ta ci gaba da azumi ta ci gaba da sallah mijinta ya zo mata magana ta biyu kenan wasu suka ce a'a akwai abin da yafi waccan fatawar yafi wannan aka ce wacce ce suka ce a ɗauka a ta iya yiwa hailar ce ba tabbas kuma ta iya ba hailar ba ce ba tabbas to ya za a yi dan a yi ihtiyadi sai suka ce yadda za a yi idan ta cika kwanakinta ta ƙara wannan kwanan uku jini bai ɗauke ba to ga yadda za ta yi sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah amma kuma ta hana mijinta ya zo mata abin da yasa ta ci gaba da sallah an ɗauki fatawar cewa hailata ta ƙare wannan fatawar ta tafi da masu hailata ta ƙare amma abin da yasa aka ce kuma kar mijinta ya zo mata saboda ta iya bata ƙare ba tunda ai da wanda yake ta ƙare kanan da wanda yake bata ƙare ba kanan jin zato suke yi to tun da zato suke yi ta yi ihtiyati mana ta fita daga zato idan ta yi sallah in wanda ya ce haila ta ƙare haka nan ne ta dace da shi ta yi sallah amma ta hana mijinta ya zo mata kaga idan aka yi arashi wanda ya ce halatta bata kare ba shi yake da gaskiya ta ga bace wani abu na laifi ba dangane da azumi sai wannan suka ce nan ma ta yi ihtiyati ta yi azumin amma kuma ta kuma raba shi bayan halatta ta dauke bayan azumi ya wuce in a ramadana ne misali tana jini na kwana biyar sai jinin ya zarce ta yi kwana takwas to abin da ya dora a wannan kwanakin za ta ci gaba da yin azumi amma kuma tana lissafawa bayan sallah kuma za ta haɗa har wannan ɗin da ta yi, ai da mun ta zauna kwana takwas ba azumi ko? To za ta haɗa har wannan abin da ya ƙaru akan takwas ɗin duk da ta yi shi kuma za ta rama shi, wannan shi ne ihtiyaɗi. To an yi haka ya fi zama an game, amma duk ukun wanda ta ɗauka ya yi tun da fatawa ce ta malamai ba raɗin kanta ba ne ta bi, kuma na san ƙila mata za su ɗauki wanda suka ce ba sai an rama ɗin ba ko zai fi sauƙi. a wurinsu ko babu laifin komai amma dai an yi haka an fi fita daga shakku wannan shine ma'anan in ta ma bi hadam amma idan jininta misali daman ta saba kwana sha biyu take yi to za ta dora akai kaga in ta dora uku akan sha biyu kaga ya zama sha biyar to ko ya tsaya ko bai tsaya ba shikenan ma'ana bayan sha biyar amma da ta ƙara uku a kwana sha biyu kawai ta kai harshe a ranar washe gari ma ɗaya kawai ta ƙara wato kwana na sha uku sai ɗauki shi kenan ina kwana sha uku sai ɗauke shi kenan in ya kai na sha biyar haka amma idan kwana sha uku take haila ba za ta ƙara ko kwana ɗaya ba a za ta ƙara kwana biyu ne amin ba uku ba dan in tana sha uku kuma ta ƙara uku in jinin bai tsaya ba kaga sha shida baya kai sha shida sai ta ƙara kwana biyu idan sha hudu take yi kwana ɗaya za ta ƙara dan in ta ƙara biyu uku kaga zai koma sha bakwai kenan shi ko baya kaiwa a mafi rinjayen fatawa duk da akwai masu ganin cewa jinin haila yana iya kai kwana ashirin ma ko yana iya wucewa za mu jiba wannan maganar a gaba sannan idan kwana sha hudu suke kwana ɗaya za ta ƙara in ku kwana sha biyar suke ba za ta ƙara ko kwana ɗaya ba wannan shine istihar sai kuma me za ta yi bayan kwanukan istiharin sun cika shine wancan bayanin na cewa wasu sun ce kawai ba haila ba ce shikenan in an ɗauki fatawarsu za ta ci gaba da duk abin da mata mara haila take yi wasu kuma suka ce haila ce har yanzu to an dauki fatawansu duk abin da mai haila take yi ita ma ba ita ma shi za ta yi abin mai haila ba ta yi ba za ta yi ba wasu kuma suka ce to ai ihtiyadi a dauka tsaka tsakiya wannan shine a idan jinin ya rikice mata in jinin ya rikice mata ta hanyar zarcewa dan rikicewar jini kashi biyu ne akwai wanda zai rika zowa yana daukewa akwai kuma wanda a kawai a jere zai zo kawai ya wuce bai tsaya ba to wannan shine mai rikici na farko kenan wanda ya wuce ya zarce bai tsaya ba za mu ga kuma ita mai rikici na biyu da yake ciccirewa ita kuma ya za ta yi sai cewa ya yi walil hamili ba da talatati ashurin hamsata ashara yawman wani hauha amma idan mace mai ciki jini ya zo mata anan wasu za su yi mamaki yaya mace tana ciki za ta yi haila ana yi ko da yake cewa masu yin haila suna da ciki su ne mafi zama kaɗan amma dan kar mace ta ga tana da ciki kuma jini ya zo mata ta rudu a'a ana yi sai ce to idan cikin nata daga wata ɗaya wata biyu zuwa wata uku ne to lissafin jinin ta ita ma har yanzu a matsayin kwana sha biyar yake ba ta wucewa shine ce walil hamili ba'da salasati ashhurin khamsati ashara yawmar wa nahaw hasiri dan wani a makamancin haka ma'ana kullum mu rike wannan lissafin in an ce adadi kaza ba ana nufin wai dole ko da jinin ya dauke ba sai an cika wannan adadin a'a ana nufin in bai dauke ba to koda ya wuce kwana kaza din nan da aka faɗi za a tsaya amma in ya dauke kafin wannan lokaci shikenan magana ta kare sai ce wa bada sittati ashhurin 20 wa nahwa idan kuma cikin ta ya wuce wata shida to zai zama a wato kenan idan nan idan ya wuce wata shida shi kuma ba da sittati ashhurin to zai zama kwana 20 ne ko wani a makamancin haka sai ce to wannan kenan a lissafin mai ciki in dai ya wuce kwana wata shida to tana da lissafin kwana 20 ne za ta iya zama ko da hailarta ba ta ɗauke ba kwana ishirin za ta iya dakata a matsayin haila jinin bai yanke ba har kwana ishirin amma in ya kusa kwana ishirin za ta yi wanka shikenan sai ta koma cikin wancan matan da suke da jinin larura da rashin lafiya za su yi azumi za su yi sallah mijinsu zai iya zo musu sai ce fa idan qada damu laffakat ayyamahu hatta tukammila adataha to anan shine mai matsala ta biyu wanda jini yake zuwa yau gobe ya yanke sai ta fara sai ya yanke sai ta fara sai yanke to anan bayanin shine idan mace jinin ta yana ciccirewa abu biyu ya kamata ta kula abu na farko daman ba idda take ba dan rikicin yankewar jini ya fi cutar da masu idda saboda lissafin iddarsu. Amma wata dama ba idda take ko zan suke ko ta gama idda da ba zaura ce ko budurwa ko ko mata aure ce. To wannan shi damuwar ta kaɗan ce. Dan me? shi ma dai za ta yi lissafi saboda istizhar ɗin wancan. Duka dai zan yi bayani a dalla dalla wa da Allah za a fahimta sosai. Idan mace jini ya zo mata yanzu nan sai ya ɗauke. A yau ya zo ila ya ɗauke a yau ko kuma sai washe gari sai ya ɗauke a nan ya kamata mu faɗi ɗaukewar nan ta ya ake gane ɗaukewar jini ga mace ana gane shi ta hanya guda biyu akwai alƙasatul baiza akwai kuma aljifu menene alƙasatul baiza wani ruwa ne fari yake biyo bayan jinin haila kamar farin ƙasa fari za ka gan shi to duk lokacin da mace ta ga wannan ƙasa ɗin wannan farin ruwan nan to ƙarshe wato alama na cewa jinin hailar da ke cikin mahaifa ya ƙi da zagwanyewa duk babu saura to da ta ga wannan ƙasa ɗin to shi kenan za ta je wanka jinin ta ya ɗauke shi ku aljifu bushewar gabanta tunda ai tunda jini ya zo mata yana ɗiga ashe kowane lokaci za a gaba gabanta da lema to ta za ta gane ya bushe shine ta shigar da wani tsumma a gabanta ko auduga sai ta fuddo ta a bushe ba alaman wani lema to alaman jinin ta ya tsaya to duk lokacin da ta ga ɗayan biyun nan ni da malaman fito sun yi magana wanne fi kaiwa matuka ta ga wannan bushewar ko kuma ta ga wannan farin ruwan wasu sun ce bushewar ya fi kaiwa matuka wasu kuma suka ce a'a farin ruwan ya fi kaiwa matuka alama ɗaya da ta gani alaman tsarki ne to duk lokacin da mace take haila sai ta ga wannan bushewar ko ta ga wannan alƙasatul bai za ɗin to a nan take za ta yi wanka ta yi sallah idan da daddare ne ta ɗauki niyyar azumi za ta tashi da azumi gobe in a watan azumi ne in kuma da rana ne shikenan ka ga ba wannan azumin na ran nan sai dai in rana ta faɗi kuma sai ta ɗauri niyyar yin na gobe in tana da miji mijinta zai zo mata a yau ya ɗauke a yau ya zo a yau ta ga wannan alama ta ɗaukewa shikenan za ta yi wanka to haka kar mata akwai wasu lokuta mata saboda karancin rishin warware wannan matsalar ta jinin nan mata da yawa suna fuskantar matsala kuma mu mazajen ba mu je muka karanto balle makarantar da su wasu matan saboda sun saba al'adar su kawai takan zo musu kwana biyar misali kwana uku kwana hudu kwana bakwai da sauransu misali inda yake ga jinin farko za ta zo ta miƙe kaba ne shikenan kawai sai wannan kwanakin sun cika sannan a'a ta yi ta dubawa ta iya yiwa jinin nan ya zo yau kuma ya ɗauke yau, da fa ya ɗauke hukunci ya dawo kanta, take za ta yi wanka, ta yi sallah, ta yi komai, kuma abin kula, duk matar da jininta ya ɗauke, misali kafin rana ta faɗi, daidai da yadda za ta yi sallah raka'a biyar, sai jininta ya ɗauke. To, ko ba ta yi wanka a lokacin ba, in dai za ta saɓanin inda yake shine bayan ya ɗauke za ta iya samun mintocin da za ta iya tare da ruwa ta kai ban ɗaki ta yi wanka har ta fito daga wanka ta samu raka'a biyar ko fiye da haka. To wannan matar ko ta yi wankan nan ko bata yi ba ko ta yi jinkiri sai da rana ta faɗi ta yi wanka za ta rama azhar ta rama al'asar. Matar da jini ya zo mata kafin rana ta faɗi da raka'a biyar to wannan matar ran da ta yi wanka ba za ta rama azhar ko la'asar ba ko da ba ta yi su ba ba ta yi la'asar ba ba ta yi azhar ba sai gab da faduwar rana ya rage raka'a biyar kawai sai jini zo ta fuf to wannan matar ba za ta rama azhar ba ba za ta rama la'asar ba amma idan lokacin da jinin ya zo mata rana ya rage ta fadi da dai yadda za a yi raka'a hudu ko uku ko biyu ko daya to za ta rama azhar la'asar ce ba za ta rama ba to haka idan ya dauke mata da daidai wannan adadin raka'a daya ko biyu za ta rama za ta yi la'asar ba za ta kuma yi azhar ba a kula da waɗannan haka abun yake kuma dangane da hudur alfijir ga wanda bata yi magariba ko isha'i ba haka kuma ga wanda ya ɗauke mata dangane da sallan a isha'i da magariba wannan dai tafasil ne masu yawa na dai kenan to wannan yasa dole mace da lokacin da ya ɗauke mata ko da ta yi sallar nan ko ba ko da ta yi wanka ko ba ba lokacin da ya ɗauke mata wannan sallar da ke take cikin lokacinta sallan ya wajaba akan ta dole ta kula da wannan ɗaya kenan so da ka dole ana kula to idan misali ya zo mace yanzu a yau washe gari sai ya ɗauke kaga kwana ɗaya za a ce ko kuma a yau ya zo a yau ya ɗauke kaga kwana ɗaya to sai ta ce yanzu ana nan kawai bayan ya ɗauke da kwana ɗaya kawai sai ta ga ya sake dawowa ko kuma da kwana biyu sai ta ga ya sake dawowa a'a to sai ta ce yanzu wannan dawar da yayi yanzu ta samu kwana biyu wato da na wancan ranar da na wannan sai ta haɗa su shine lafakar ayyamahu za ta haɗa kwanakin shi har ilau da yi wannan zuwan ɗaya a wannan wunin sai sake ɗaukewa za ta yi wanka ta cigaba da ibada kwana ɗaya kwana biyu sai sake dawowa sai ta ce to yanzu ta samu kwana uku da haka ne za ta lissafa dama kwana biyar take ne to yanzu da zuwan da dawowar da zuwan da ɗaukewar kwana uku amma misali sai ya zo mata yau da magariba misali yau muna muna litinin ko sai ya zo mata yau da magariba sai gobe da safe sai ya ɗauke mata to za ta kirga yau litinin da gobe talata sai ta ce za an samu kwana biyu in ya ɗauke to ran da ya dawo matuƙar ratin da ke tsakani ba ta wuce kwana sha biyar ba duk da akwai saɓani a malamin maliki akwai masu cewa kwana takwas akwai masu cewa kwana goma a kamar ibi a suhunun ya ce kwana takwas ne ratin in bata wuce ba ibn habib ya ce kwana kwana goma ne amma jumhur sun tafi kwana sha biyar ne in dai ratin bata wuce kwana sha biyar ba to sai in ya kai ratan kwana kwana sha biyar ko goma a maganar ibn yunus ko ibn habib ko ko ko takwas a maganar sunun duka manyan malamai na a mazhabar malikiya kuma ana komawa zuwa ga fatawansu a fiqh idan sun yi to idan ta zama haka idan ya zama abin da ya kai adadin ya kai wannan kwanakin to sai dai sai in ya kai ta ce to na biyun sabuwar halata amma in dai bai kai wannan kwanakin tsakani ba to duk lokacin da ya dawo za ta kirga shi ne to da haka za ta cika adadin kwanukanta na haila. Misali yana zuwa na yankewa ta ce ɗaya, bayan kwana biyu uku hudu sai sake dawowa ta ce to ta yi kwana biyu, bayan kwana uku hudu sai sake dawowa ta ce ta kwana uku. Me yin kwana biyar ce masalan ta cika biyar ɗinta da haka to in ya sake dawowa bai kai kuma adadin kwana goma tsakani ba. To nan ne za ta fara lissafin waɗannan kwanukan nata na istizhari na kwana ukun da aka ba ta dama ta ƙasa. Daga lokacin da karta ce yau da ta ga jinin wannan washe gari da kwana biyu ko uku ko sati ɗaya sai ta ga wani jini ya sake zuwa sai ta ce ta yi jini biyu a'a har yanzu a ɗaya ake za ta rika bin shi tana kirgawa tana kirgawa sai in ya cika adadin kwanukanta misali kwana hudu take yi to da cire cire ciren wannan sai ta ga ya cika hudu to yanzu ne za ta ce ta yi haila ɗaya ta yi jini ɗaya haka idan ya zo bayan ya wuce wani ya zo shi ma rika mata wannan cire cire ciren za ta rika lillika kwanukan ne sai ta cika sai ce ta yi haila biyu to kaga kenan misali wannan ta iya yi wa adadin hailanta ko da wata wata ne yanzu ya wuce iddan ta ya wuce adadin wata uku wannan dai kamar a gurguje maganar da abin da shi tanfik ne yake ɗauka to shi ne ma'anar lafakar ayyamahu sai ta rika jejjera kwanukan shi to waccan wadda ba misali a take kwana biyar din nan yana ciccire mata to za ta yi shi ma ƙara wancan kwana uku sai zama shi ne a istizharin ta to bayan nan ko ya ci gaba da yi mata wasa matuƙar bai kai kwana takwas tsakani ba ko goma ko sha biyar to ba sabuwar haila ba ce kawai wannan jini na larura shi kenan sai ta bashi a haka sai dai kuma wani lissafin daban wannan dai shi ne a mai wannan larura ta biyu ina fatan bayanin ya fito fili in an bi a hankali ina so musamman maza masu iyali da kuma matan da suka fara jinin haila su kula da irin waɗannan muhimman bayanan dan da yawa ana samun matsala kuma in aka samu matsala anan addinin mace zai iya tabuwa tunda jahilci da ko rashin sani ko sakaci zai sanya kila wani sallan ya wajaba akan ta amma ita ba ma ta san ya wajaba ba ko wani azumin ya wajaba akan ta ba ta san ya wajaba ba a bar shi to dole ne sai an kiyaye yana daga guri mafi wahala a cikin zakewa shine lamarin addini abu da mafi wahala sai lamarin addini shi wannan jinin na mata akwai sakaci da yawa ina roƙo ga malamai da Allah su fito su yi ta bayanai suna warware wa mata irin wannan matsaloli din sai ce a fa'inin qada addamu lafakar ayyamu hatta tukammila adata shine ma'ana in jinin ce yana cicirewa to za ta rika jajjona tana har haka kwanakin shi har ta cika al'adarta wala yahillu lil ha'id salatun to anan yana gaya mana abubuwan da bai kamata mai haila ta yi ba yace mai haila bai halatta gare ta ta yi sallah ba wala saumun bai halatta gare ta ta yi azumi ba wala tsawafun bai halatta gare ta ta yi tsawafi ba wala masu mushafin ko bai halatta gare ta ta shafi alqur'ani ba wala dukhulu masjidin bai kuma halatta gare ta shiga masallaci ba wa alaiha qada'u sawm duka wannan abin da muka zana a malikiya ko da masu masu wata fahimtar naji ba na tabbatar ba amma na ji an ce akwai wai malaman da suke ba da fatawan cewa mace za ta iya shiga za ta iya dawafi ko da tana haila ko na makamancin haka ko za ta iya daukan alkur'ani ko da tana haila wannan kan bai halatta ba babu lokacin da zan tattauna wannan kabiyar a ilmance in faɗi hujjojin kowa da masu cewa za ta iya daukan qur'ani da masu cewa ba za ta dauka ba in faɗi hujjojin kowa kuma in yi tarjihi a ilmance amma dai gaskiya mu a malikiya duk bayan malamai sun bi hujjojin waɗanda suka ce za ta ɗauka don suka ce ba za ta ɗauka ba sai suka ga waɗanda suka ce ba za ta ɗauka ba su suke da a rujahan su suke da rinjaye akan fatawar akan matsalar saboda ta suka ba da fatawa da cewa kar mace mai haila ta ɗauki alƙur'ani amma ba laifi ta yi tilawan ƙur'ani inda ka za ta karanto ba laifi ma ta ɗauki ƙur'anin ta riƙe shi ne ba yadda ba amma tilawa babu komai mai haila za ta iya yi mai janaba ne ko tilawan ma ba zai yi ba sai dai aya ɗaya ko makamancin haka dan isti'aza ko wani a makamancin haka shi ma wannan mun tattauna shi a cikin karatun da ya wuce sai ta wa alaiha qada'u sawmi sannan kuma wajibi ne akan mace mai haila ta rama duk azumin da ta sha lokacin da take haila amma wa dura ba za ta rama sallah ba wa qira'atuha ja'izatun sannan kuma karatunta ja'izi ne ma'ana ta karanta ayoyin Qur'ani daga haddata naka ba daga rika rika takardar Al-Qur'ani ba wannan ja'izi ne ba laifi wala yahillu li zawjiha farjuha haka mijinta bai halatta gare shi ya je ya sadu da ita ma'ana farjinta bai halatta ga mijinta ba kenan babu saduwa wala ma baina surratiha wa rukbatiha haka ma ba wai farji kaɗai ba tsakanin cibiyarta zuwa gwiwoyin kafarta duka ba a halatta mijinta bai halatta sai dai daga gwiwan kafarta abin da ya je kas ko kuma daga cibiyarta abin da ya sama babu laifi zai iya mu'amalantar ta a wannan guraren amma dai daga tsakanin cibiya zuwa gwiwa wannan kam ya haramta a gare shi saboda hadisin muwadda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tare da sayyida ummuna ummul mu'minina sayyida aisha radiyallahu anha sai ga ta zabura ta kauce ta yi nesa da shi haka sai yake cewa me yake faruwa sai ta ce ai al'adanta ne ya zo ta kawai ki je ki daure tsakanin ki zuwa gwiwanki sai ki zo abin nufi dai fikihun da aka ɗauka nan shine ashe abin da ya haramta ga miji lokacin da mata take haila shine tsakanin cibiyarta zuwa gwiwar kafafuwanta amma banda nan ya halatta gare shi istinta'i da dukkan sauran jikinta in dai ba nan ba yace wannan kam haramcin ya zai zarce hatta ta ga tasila har lokacin da za ta yi wanka saboda lokaci za mu tsaya a kan maganan wannan ko dai wannan guncin karatu ne ya kamata mu haɗe shi faslin fil nifasi bari mu yi shi a gurguje wannan fasli shi ko zai magana akan jinin nifasi wato jinin biki na haihuwa saboda karatun yana alaka da wannan kuma ba bukatar sai an yi wani fassala shi ko an yi wani ɗauwala bayani a ciki sai ce wani nifasu kan haiza fi man'ihi shi nifasi kaman haila yake cikin duk abin da haila take hanawa to shi ma nifasi ya hana shi sai dai bambancin su kawai muddar da suke dauka wa asarhu 60 yawma shi mafi yawan kwanakin shi shine kwana 60 mace za ta iya zama kwana 60 matukar jinin bai yanke ba to anan shi ma abin da zan faɗa akwai wasu matan da suke dauka wai duk mace in ta haihu ba za ta koma sallah ko wani abu ba sai in ta yi 40 ko sai ta yi kaza a'a kawai in yau jini in yau ta haihu jinin ya ɗauke yau za ta ci gaba da sallah in bai ɗauke ba ne ba har ya kai kwana sittin to za ta jira har kwana sittin amma in ya wuce sittin ba za ta kuma jira shi ba shi kenan sai ci gaba da ibadarta sai ce fa inin qata addamu qablaha idan jinin ya yanke kafin cikar kwana sittin din nan walau fi yawmil wiladati ko da ko a ranar da ta haihu ne jinin ya yanke idan ta salat sai ta yi wanka wa sallat kuma ta ci gaba da sallah fa iza awada haddamu idan jinin ya kuma sake dawo mata fa in kana bainahuma 15 yawman fa asar kana sani haida idan da ya zo sai ya dauke bai sake dawowa ba sai bayan kwana 15 ko fiye da haka to wannan na biyun da ya dawo yanzu ba bai ba biki bane haila ce kawai ta fara amma idan bai kai kwana sha biyar ba in ya dawo to talfiki shi za ta yi shi ma ya zama jinin jinin biki ne wancan wa illa idan bai kai kwana sha biyar ba dun ma ilal awwali sai a lafaka shi zuwa wancan na farkon ma'ana wannan din ya zama biki ne kawai dan yankewa ne aka samu wa kana min tamamin nifasi sai zama kuma yana daga cikin lissafin cikon kwanukan jinin biki اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين